ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama kuma muna karatu ne a magana ta yakin tabuka manzo Allah sallama ya ji yakin tabuka kuma har ya kamo hanya ta dawo satin da ya gabata mun tsaya ne inda malam ya kawo mana maganganu dangane da kulle-kulle da makirci da munafunci na munafikai da suke aikatawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mafi sharrin abin da suka aikata bayan abin da ya faru akan hanya shine akwai sun gina wani masallaci kafin manzon Allah tafi yakin Tabuka suka gina shi a nan kusa da masallacin Quba asalin manufarsu shine su munafikai ya zanto wata cibiya ce matattara ta suye su ire-irensu da suna taruwa suna tattaunawa dangane da ya za a yi a kawo manzan Allah farmaki ya za a yi a rushe da awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka fake da cewa su sun gina masallacin ne saboda ya zanto mutanen gajiyayyu da dattawa sahabbai suka ce ku zai bai faɗa wa kowa sunan mutanen da manzan Allah ya masa ba sai dai in an ga wani ya mutu ga huzaifa na raye bai je wurin ta wurin da na idarsa ba to sai a gane cewa lalle wannan akwai ayar tambaya cikin tafiyarsa ina fata an gane to kuma haka aka yi kaga da wani gane cewa sai da mutum ya mutu cikakken fasiki wanda kowa ya san nifaƙas ba kuma kai kana da yaƙini akan ɗabi'unsa da aƙidarsa to bai dace ka je gurin tunaninsa ba musamman da kasan yana tutsi ne dan tutsi ne dan kalaka ne kaga wannan arne ne kai tsaye dan ya mutu ba za ka je kamar sallah ba ba za ka ce kuma Allah ma ya ji kansa ba saboda ba ma musulmi bane shi to ai ya ne muku ce to wasu wa kenan ba ba ko tsoro yake je faɗa ba juwon da ka san bai mutu akan aqidar sunna ba ya mutu akan irin waɗannan yana faira ko yana irin wani shi'a da sauransu da na takaje kamar sallar jana'iza ba saboda bai mutu akan aqida ta Allah da manzansa ba ina fata an gane kai ka tsare imaninka saboda musulunci shine ka ba abin da manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine ta kaice wallahu a'lam to wannan masallacin sai Allah ba manzon labari cewa masallacin da gina ga manufar masallacin ba dan Allah kai ba ba dan kuma raya addinin Allah bane dan haka ya tura ma a rushe masallaci shi manzon Allah kada ya je ya salla a ciki mana kada ya je bude musu to ga tunda Allah ya ankarar da shi me hukunci irin masallacin kuma shine a rushe shi tunda an gano asalin manufar masu yin sa ba dan Allah kai ba ina fata an gane kamar da yanda ake har a yanzu ko ga mutane ana zaune lafiya kalau kuma sai wani zo da wasu manufofinsa da waɗansu abubuwa da zai shigar da musulunci a sa su na musulunci don kuma a yaƙi ma musuluncin gaba ɗaya yanzu ƙungiyoyi da dama da ake da'awa iri daban-daban haka ai kamar yaƙi da musulunci yanzu mutumin da yake ta wa'azi da jan mutane akan ƙalar ƙasa cewa hadisi bai halatta ba haka wani arne ne amma da sunan musulunci kuma yake kuma za a ba shi kuɗaɗe da yawa to suna nan ƙungiyoyi da dama masu da'awa akan rushe musulunci su arna suna ɗaukan irin wannan masu ba shi kuɗaɗe na mamaki dalolin kuɗaɗe sai manyan motoci manyan riguna mai kowansa free don ya yada da'awa a soke musulunci a bangare guda yasa duk duniya ba wanda yake zama abokin gaban arna sai ahlus sunna domin shi ne yake yin da'awa kan cewa abu Allah abu manzon Allah duk wanda ba shi ba za ka yi samu za ka yi taimakon shi kan da'awarsa domin shi da akila ma yake akan ai ai saba manzon Allah kuna ganewa ila yake akan ayi bid'a ila yake akan aje abota kaburbura kira yake akan a zo a yi biki a yi kiɗa a masallaci ko a matsayin addini kaga za a bashi kuɗi ma taimaki mutane ya kwashi matasa da yawa saboda matashi na buƙatar abu da kiɗa da mata a ciki amma duk mai da'awa akan sunna ya ce abu Allah abu manzon Allah kada a yi komai sai abin da Allah ya faɗa da manzon Allah kadai to shi kuma abokin gaban duk wani wanda ba ba ya san musulunci to yasa ka tsaya akan haka din ka mutu akai shikenan Allah ya sa mu dace eh to shi ina muka tsaya hatin da gabata to mun na dan karanta kada madan kun fara sauko shi masallacin da aka yi saboda cutar da musulunci yace masjid birar launin atar ya ce shi wani masallaci gininsa da aka yi wani sabon salo ne min ko haka ne ko min nawaya alkhabisan munafiqina wani sabon salo ne wani sabon samfarin munafunci ne ɗaya daga cikin kulle-kulle da sisa ne na munafukai da suke kulla musulunci ya za a samu wani a ɗauke shi a ba shi da'awa da sunan musulunci amma ɓangare guda kuma yaƙi yake da musulunci in ka kuma baya a tarihi da'awar mai tatsi ne ya shigo rigar musulunci ne amma asalin sa ba musulmi bane da ba musulmi bane amma sai ya shigo cikin musulmi da sunan shi malami ne shi gardi ne bugatun qur'ani sai ya jagara da kuma ya saka da'awar yaki da duk wani abu da musulunci a ƙarshe ma dige da cewa da tsafa tsafe a yanka mutum a shajinin sa bai wani mai tatsi ne a Kano aka yi shi a Kano ya rayuwa amma saboda bala'i da cewa na da sponsorship aga aka yi aka barno su gombe su ina ne wurare da yau aka yaƙi haƙensa saboda da mayaƙa da yana da mabiya da yawa ina fata kuna ganewa to duk wani zai da'awa ba akan sunna ba za ka samu za a na ba shi goyon baya ta ƙarƙashin ƙasa don a shiga da shi da sunan addini kuma a rusa addinin musulunci ina fata an gane haga wannan ne yasa lokacin hukuma ta lokacin ta ce ta haramta yin wa'azi ba tare da atanta sanya wa'azin ba ko kuma ilimi ne mai kyau wannan na daga cin aure jefa Najeriya cikin matsaloli an ba da yancin kowa ya komai da kan daga dama aga da yawa daga masu da'awa suke sukawa musuluncin ai bala'i ake ta shiga musu kuduri ne muna fatan Allah tsare mu ya tabbatar da mu akan daidai to ce wannan shi ma nau'i ne na musamman daga cikin nau'i'ika na su munafikai wa darbun lil gurubi masarihim ko wa kiyaratihim wa da sa'is kuma wani irin da sisa ne makirci ne wani kulli ne na musamman da suke yi wa musulunci tun a zamanin manzon Allah kuma har yanzu suna ci gaba da yi ta bangarori amma daban-daban haka na kalli da awar da ake daga wannan masu kirar akan kalakatan nan yan tatsinan nan ana kamba mashi a Najeriyanci kaga a tafashin ɗan abubuwansa ai gani ka san cewa wani makirci ne wannan me yake faɗa wanda yake daidai ne babu abu ɗaya da yake daidai fa wani ko yaro da bai san karatu fa zai iya fa tambaya ya kada shi babu ilimi ko kaɗan babu aya ba hadisi zai iya kada shi eh kasat a yanzu an sanar gashi nan a media gashi nan a waya yanzu na da dattan din ba a wancan a lokacin jahiliya ne a yanzu ga sabo nan ana yi gashi nan a waya kullun a tabbasin din sa ko matasa da yawa suna wa supporting din sa da yake awamu sun fiye a cikin mutane saboda mu muna aihuwa barkate kuma ba ma rike yaran mu nuna musu abin da ke daidai to kawai sai abu ya bisa ta tattare su cikin bala'i Allah ubangiji ya tsare imanin mu da kuma tsare zuri'ar mu yace banau zalikal masjid sun gina wannan masallacin ne qariban min masjid quba a kusa da masallacin quba za a mu fihi ko sai ma azharu sun yi rai cewa a cikin abin suka bayyana na dalilan gina masallacin su suka ce hujjar su dalilin su na gina wannan masallaci da gaski abin da suka faɗa yace annal ne أنه للذي لذي علة والحاجة suka ce sun gina masallacin ne ga mutumin da yake da rauni da cijo ko mara lafiya masallacin kuba tunda a lokacin kuba kamar wani gari ne mai zaman kansa a jikin garin madina dan wani ƙauye ne mai zaman kansa to an yi masallaci guda ɗaya a garin haka wanda ke gida can nesa da masallaci tunda dole ne ka zo masallaci zai ba shi nisa da wahala musamman da cijo musamman mara lafiya na fata an gane to sai suka yi wani masallaci kuma na daban dan a rage tafiya ga masu anguwannin da suka danyi nesa da masallacin uba haka kamar a zahiri ka iya cewa manufa ce kyakkyawa amma a koyi ga manufar su da zamu karanta gaba kaɗan mu ji insha Allah suka da sun yi ne saboda ga ma'abuta damuwa wal hada da bukatu wadalatul madariya ko ashatiya da kuma daren da ake irin tsananin ana ruwa marka marka ko kuma ana tsananin sanyi kaga ka ce ka tashi daga unguwarku kamar daga nan inda muke a ce ka tafi kamar asibiti general ka je kai sallah kaga maka ta ba karama ba kuma a lokacin imani shine dole kai sallah a masallaci tunda an karanta ga makaho ya zo gaban manzo Allah ke cewa manzo Allah ni makaho ne ba dan jagora madinan nan galibin ta sabon gu ne an kama angoni jejeje haka ga macizai ba ni da dan jagora ga kwazazzabo tudu da kuri to na iya sallah a gidana Allah ta kai sallar ka har ya juya timar inda ka zo in an yi kiran sallah a masallaci kana jiyowa yace ina ji to dole ka zo ka amsa kiran sallah har yana nuna maka muhimmancin zuwa sallar jami'i ba ga wannan lokacin alamar imani shine a kana sallah a jami'i amma la mulafirci in dai ba jinya ba a ga mutum baya zuwa sallar jami'i to ga dole sai an yi jami'i a lokacin kenan ba irin yanzu bane ko ba irin yanzu bane yace lakinnahu fi batinil amri sai dai abin da yake a asalin boye aqidar su boyayya game da masallacin inda huma ci a gurin su daru harbin sun yi masallacin ne a gurin wata mafaka da za a yaƙi musulunci ya zanto wani bes wani gurin taro ne wani gurin zaunawa ne a yi mitin a tattauna don a yaƙi musulunci saboda ya suna taruwa suna mitin in ka zo kaga mutane ana a masallaci ana da zaune za ka yi tsammanin wani sharri a cikin lamarinsu ba za ka yi ba to haka sai a yi su ko mitin suke yi ya za a kulla kaza sannan idan wani ya zo daga wani saƙonsu daga wasu wurare a nan zai zauna anan za ana damuwa anan za ana tattauna haga ba za a dauka cewa wani abu ce kulla na sharri ba a madadin a ce suna da wani gida da suke taruwa kaga hukuma za ta saka musu ido a tare da suke to amma ga masallaci ne kuma gwamnatin musulunci ce haga za musu maraba da abin da suke to wani shine asalin manufar su daru harbin idan ta gurin shiri dabarun yaƙi ne da kuma yaƙar musulunci wa tafariqil muslimina da kuma su raba kan musulmi a rage wa musulunci mabiya da yawa saboda za ta a masallacin uba a yi sallah a yi wa'azi a yi kaza a ga dunkula a buɗe to yanzu kuma an yi masallaci guda biyu dan baka ga wani a masallacin unguwarku ba ai ba za ka zamu cewa ba zuwa masallaci ba za ka ɗauka me ata manta masallaci shi yasa na daga cikin sharrin da ya samu mutane a Najeriya ce yawan gina masallatai da ake da yake ta asalin hukumar ba ruwanta da addini bata kuma san addinin ba wanda ma suke da alaka da addinin to ba su da ilimin kuma addini za ka kawai sai a ta buɗe masallaci kasa kasa kasa kasa kasa wanda ba ma buƙatar sa a ga duka wannan ba wani alheri bane mai yawa sharrin sa yafi abin sa yawa na fata an gane yace an masu duk uba sun yi haka da su rage mutane su laba su daga masallacin uba wa ma'awali man yaqud min indahum min inda abi amir ar-rahi kuma suka da masallacin asali an gina shi ne idan ta gurin taruwa na waɗanda suka amsa kiran wani mutum da ke cewa abu amir arrahibi asalinsa wani balarabe ne a garin madina amma tun a zamanin ya karɓa addinin kiristanci har ya kai matsayin mahi rahibi ne ma'ana fada ne shi rabaran fada ne ta ga ya sama kiristanci to da manzo Allah ya zo madina da musulunci da ya kalli musulunci ya ga mabiyan manzon Allah sai shi a ransa ya karɓa musulunci eh kuma ya ki zama ma a matsayin zamansa a addinin sa ta gaba da abin da yake kamar da Yahudawa suke da sauran kabilun abin ko su waɗansu saura haka sai ma ya gudu ya bar Madina ya haɗa kai da daular Rumawa da suke iyaka da ƙasar Larabawa dan ya za a yi a zo a yaƙi wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Amir Ar-Rahib to wannan gudun da yayi shine daga cikin masu kulla yaƙin Uhud mun karanta manzon Allah ya tafi Badar ne ba dan ayyaki ba ya ji labarin ayarin fataken shawa zai dawo daga ƙasar sham siriya da kayan fatocinsu sai ba da umarni a je a tare hanyarsu da mafi hanyar za su fitar da shi garin madina abin da suka kwace na musulmi dukiyoyi masu yawa masu ɗaya a maka to a tare su yanzu a wannan ayarin a kwace wannan dukiyar idan to an rage wata asara an kwace muku kamar biliyan ɗari ɗaya kun kwaci naira miliyan ɗari ɗaya haga ai ba wani abu ku kwata amma dai kun rage asara kuma zai jijjiga wa'yancan azalima inda mun karanta a baya sun rike dukiyoyin mutane da yawa akwai wanda suke masu kuɗi da yawa sahabbai sun hana su ɗaukan komai a dukiyarsu suka ce ko dai ka bar dukiyar a makka ka yi zamanka ko kuma ka tafi madina ba ka ɗauki ko sisi ba saboda imanin sahabi sai bar dukiyar da kama hanya ya ba Allah da manzansa ina ba ta an gane wanda kuma ya sulale ya gudu to ƴaƴansa da ya bari ko kuma dukiyarsa da ya bari dabbobinsa da wa kawai su bai su gaji saboda aba arminci wannan shine asalin fita badar daga baya abin da ya faru sai ya faru sai ai mai zama yaki ko ba a tara ayarin ba sun zagaya sun tafi su ba haka ban karanta ba aka zo aka yakin badar sai Allah ba manzon Allah taimako na musamman suka kashe mutum saba'in na arna manya-manyan arna a lokacin kuma aka kama manya-manyan mutanen maka mutum saba'in in mun karanta da ku to sai ya zanto wannan bakin ciki da damuwar ya tosa a ran abin nan su shawa. shi wannan abu amir din na daga cin masu zuwa suna ingiza shawa akan yaya za ku bari a muku irin wannan cin kashin ai kamata ya ku shiri na musamman ku taho ku sako yaƙi don ku ɗauki fansa yana daga cin masu wani ingaza har abin da ya faru ya faru aka zo kuma ka yakin uhud to haga ai ba karamin dan ta'adda bane kuma bayan nan sai ya gudu mabaranki laraba inda ya san an samu labarin abin da ya kulla daga sai koma kasar ya shiga Syria tan guraren su Romawa din to he sai bawa mutanen su umarni kamar da Abu Ibn Isa ya kawo littafin sa na tarihi musulunci sai cito don iya jama'ar sa ku zo ayi dabara yanzu ku kokarin gina gina mana masallaci ya zama gurin taro na mutanenmu da kuma duk wanda ya baro ƙauyensu irin jama'armu to sai zo sauka a cikin wannan masallaci sai zama nan ne gurin taruwarmu haka za a zuwa ana sallah ne a fakaice amma ga manufarsu to wannan yake zama kamar wani best ɗinsu wani gurin cibiyarsu da su ci gaba da kulla musulunci makirci kuma a cikin gidan musulunci to sai Allah ya ankarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ja ka rushe masallaci yace abi amir ar-rahibul fasik qabbahu Allah ta'ala wa akazahu Allah ubangiji ya kaskantar da shi ya tsara masa bala'i yace alladhi abal islam wanda yake musulunta waktaran nasraniya ya zabi cigaba da rayuwa a dinin kiristanci wa kana lahu nishadun kabiru fi istinfari ahli makka li garawi uhud ya daga cikin masu kokari yunkuri mai karfi gurin ingiza mutanen qurayshawa akan akawa manzon Allah hari shine kuma ka yakin uhud wani sha mun karanta suka haɗa dakarun mutum dubu uku aka tinkaro madina manzala ya fita da mutum dubu ɗaya daga bayan munafukai suka cire mutum ɗari uku suka dare su madina har kenan mutum ɗari bakwai ne musulmi suka yaƙi da mutum dubu uku a yaƙin uhud to har abin da zo ya faru kuma ya zo ya faru gaba ki ya ce faka na wasu birarun ko majma'a lil munafiqina to wannan masallacin suka gina to gurin taron munafukai ne duk wani munafiki wani ma sai baro cikin garin Madina da gangan sai je wani aku ba ina sallah haga anan haga ba za a yi wani zarge shi ba amma na kullu munafurci anan za a tattauna kai munafurci ya za a yi musulunci illa to wannan shine babban hadafin gina wannan masallacin yace wa qad dalabu min sallama qubila gadati tabuka ko khadban minhu yace sune manzon Allah dab da fitar sakin tabuka ta kamar ƙarya wa zuran an ya a ti ilalatar masjid da yusalli ya fi ba ma an fitabarru filbaraka suka ce manzan Allah to mun gina masallaci ga manufarmu don a inganta musulunci ne a taimake gajiyayyu ko a ga dan mutum kirki kuma zai murna da haka ai ai an yi kaza ne za a yi da'awa ne za a yi kaza ne duk mutumin kirki ana sauran yaudararsa sai dai shi halinsa guda ɗaya in ya gane ka yaudare shi kuma galibinsu daga nan kun bata har abada har abada ba zai ƙara kuma alaƙa da kai ba zai iya yafe maka amma alaƙa kuma an gama duk mutumin kirki galibi haka ne amma ana saurin yaudarar mutumin kirki za a mara bayani kuma zai gamsu saboda me zuciyarsa shi kyakkyawa ce baya ɗauka cewa mutum zai iya yin ƙarya irin haka irin wannan abu zaka sai suka kama zara cewa to da Allah ya zo ya buɗe masallaci ta har ya musu sallah a masallacin dan a nemi albarka in ji su amma a ransu ai ba su ma'ada da manzan Allah ba ballantana su nemi albarka a sanadiyar wani abu na shi to amma suka yi mayi fake da anoba ina fata an gane ya ce fata dara alaihi salam sai manza Allah da kyakkyawar ɗabi'arsa da halinsa na kwarai sai nemi uzuri a gusu yanzu ku yi haƙuri muna kan shiri na fita yaƙi ne saboda ga wani babban bala'i da ta karo mu shine yaƙin da zamu tafi yanzu haga in ana maganar tafiya yaƙi dan a kare musulunci ai jihadi ai ba a maganar kuma masallaci ma lokacin za ku yi haƙuri amma in muka dawo insha Allah za a zo a yi sallar a buɗe masallacin ko eh yace a sassan ko na ne yin shigalihi bi islami ligar tabuka saboda lokacin ya shagaltu da shiri na fitakin tabuka wa wa'adahum ba'da al'udi ko min al-gazwa sai musu alƙawarin in ya dawo daga yaƙin to zai je ya buɗe musu masallaci wa fi ɗariƙi ya lissatu wassalam a hanyarsa ta dawowa daga tabuka min tabuka ilal madina zuwa garin madina nazala bizi awani sai ya sauka a wani gari wani ƙauye da ake ce masa zi awani wa ja'ahu kabaru kabarul masjid ko min samai sai Allah ya turo masa labarin masallacin da asalin manufar gina masallacin da kullakullan da aka yi min samai daga sama daga gun Allah kenan ko yawo to shi ne sai Allah ya turo masa dan sako ga abin da ya faru yace fada'u fada'a malik bin dukhshan sai kira wani sahabi suna malik bin dukhshan wa ma'an bin addi al-adlani da wani sahabi mai suna ma'an bin addi al-adlani fa qala yace mushi in alqa ila hadha al-masjid az-zalim yace ku tafi wannan masallacin da gina na bikin masallacin uba wanda an yi ne bisa zalunci zalimu ahlahu masu ginin masallacin azzalimai ne maƙaryata ne Allah fallashe su ko fahdamu ku je ku rusa shi wa harraqahu kuma ku kona masallaci manzon Allah ne ba da wannan umarnin na fata an gane haga suka ce malamai anan ashe idan shugaba na addini ne ya fahimci akwai wata maslaha ko wata matsala dangane da wani gini da aka yi da sunan masallaci ko fitar da al'umma zai ce a rushe shi amma ga jahale kuma su ce a rufe masallaci ko har muka ba da misali satin da ya gabata galibin masallacin da ake yi masallatan mu galibin su galibin su ana yin su ne akan titin al'umma sai mutum ya ware taku biyar a asalin gidan shi sai kuma ya yanki taku goma ya biyar ko ashirin a titin al'umma kuma sai a yi masallaci bayan shekara talatin ko arba'in sai a rushe shi sai a ƙara tun taku goma sai a ƙara masallaci ba ka ke ba to za ka wa na mutanen unguwar yanzu a wannan shekaru 40 din an haifi yara sama da dubu a unguwar aga akwai abin da suke bukata na ci gaban rayuwa to yanzu a kawo wannan unguwar ta za a kawo shi kuma duk mutane mai so tunda an shigo titi an yi zumbutu a unguwa sai ka tafi kama gurin jahilan mutanen hukuma wanda babu kin al'umma a cikin su sai ka ba su kuɗi sai su to ka seto ka ƙara ai na sami extension mutum yana murna ya sami extension taku biyar ko goma sa a ƙarin gidansa idan zai yi biki a gidansa ko an yi mutuwa a gidan ba gun da za a je garba a wata sallah sai da kan tsake titi inda ke zubar da kwatami da bola sai ya ajiye ka ka mutu sai a ma sallah a gurin aga dai ba daraja ne daga nan maga san kai ka zama sai a hankali saboda mu tunanin mu wani iri komai ma haka ake rayuwa yanzu gashi nan kowa na shan wahala kuma buga zaka sai a ba tun da ne wani sai zai sayo kasa tifa guda sai biyu ta kan titi yace wajen matashi da bai dauke ba ko ba wanda ya sai mana magana a unguwar ko akwai ba wanda ya sai mana magana ku ta shan hauhi da bakin ciki haka kawai za ku zauna ku ta fama da ranku saboda kawai duhu na dukan duhu ko Allah sauki ba daidai bane abin da ake wala ba daidai bane amma ba ya ja wannan musifar masu wancan ginin farko na masallacin in kana son Allah da gaske gidanka taku hamsin ne kana shawarar yin masallaci ya tantanta a masallaci so ɗauki taku talatin a ciki sai ka bada a masallaci sai Allah ya biya ka baka cikin kowa ba in dan Allah kai zai ma albarka to Allah sa mu dace eh na miki yace fa kharaja manzalana ba su suka fita hatta atayahu suka je masallacin fafa'ala ma amarahuma bihi sallama suka aikata abin da manzon Allah ba su umarni da shi suka rusa masallacin kuma suka kona shi wannan shine hukuncin su yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da labarin wannan masallacin yake cewa ko nani wanda suka do masjid diraran wanda suka riki wani masallaci domin cutarwa wa kufran domin kafirci wa Allah da manzansa wa tafriqan domin raba kan musulmi a raba kan al'umma saboda sun ja nasu sun ja waɗansu mai ƙaramin ilimi mai ƙaramin imani za su iya raba shi da musulunci yau da gobe tare da sani isa aka hana abota da mutanen banza ilimin sa bai kai ba awamun nasu ne yana ganin su malamai yana ganin su ga rawani ga tarbi ga wane ne suna sallah ana kaza yau da gobe na mara bayani sai ga an raba shi da musulunci ba tare da sani ba da yawa daga cikin mabiya hanyoyin da ba na sunna ba wallahi ba sun bi bane bisa sun san cewa bata sun bi ne saboda sun yarda da asalin shugabannin tafiyar suna musu ne kyakkyawan zato to ba ma mu mutane ba hatta aljanu ma ai amin da su ko suka cewa anna zananna allan taqula la insu wal jinnu ala allahi kadhiba wallahi ba mu taba tsammanin za a samu mutum ko aljani ya zo Allah ƙarya ba to ga hada siffar malami kamar wani sahabi ga ganshi ya tuma rawani ya sa alkyabba ya saka a bayarsa ga sanda ga kwagiri ga tarbi ga wane ne a kuma ƙarya yake wala ƙarya yake ba da awar Allah yake ba yana kira ne don shi ya samu rabu na duniya a ba shi girma a ba shi matsayi a san shi a hukuma a kai shi maka a kai shi umara a kai shi kaza ya samu kuɗi ana zuwa gaishe shi ana ba shi hidimomi a so mota ka ta a ba shi duk galibi haka ka tafi ba yana da'awa ba ne don abu Allah da manzansa yana siffar malami shine duk wanda kaga malami baya karantar da mutane addini to ba malamin Allah ba ne malamin Allah baya iya zama ma bai karantar da mutane ba to ai abin da yake da shi ne so yake ma karba ko ba ka bane sai da ka gane da kawai ka dauki abu duk malami na gaskiya gaske yana son a karantar da mutane ba ga irin malamu na dadin nan dattan nan yana zo ransa a zaune ba ruhi da kuɗi amma me zai yi tun safa har dare karantar da mutane fiqihu hadisi matsalar aure matsalar gado kullun aikin sa kenan har ya koma ga Allah suna nan da ba su adadi Allah ya fi musu ba ruwan su da akan su ma a duniya wasu a cikin su wallahi ne fito aka ce shine wani ba san shi ba saboda ba fitaccen mutane wani a cikin safi shekara nawa ba ne wani kasuwa ma in ya san kana ma wani harka da ba daidai ba ko sai ka bai wani karɓa ba ba zai ci ba sai ya gama karatu shi gida ya samu gayan fula ya ce ya sharu ya fito ba kuɗi da ne shi ya ci gayan tu ta ce sa amma sun kuma kala lafiya kalau amma yanzu fa kowa so yake a san shi so yake wai wai malami haram takar sa manyan kayayyaki wani mai kuɗi wani sarki ne ko mai kuɗi ne ko mai yake cewa wai yana mamakin da ga malami har yana takarar sa irin kayansu kuma gaske sani a to kai da kake da amin ka ga wani tantance ka saka ne na ruwanka in kai da kuɗi ne babu laifi dan kai amma kai ba sana kake da shi ba kuma kana saka kai ka saka wata kato riga kullum malum malum askatara zafi da ka shaka banza Allah kuma mun farka shi ne kawai ana ganin ka babba in dai fitaccin mutane sa ka saka bunjima kuma saka wannan abaya haba alaji a zafin tsaba kai ba sarki ba kuma ba sarki ma saboda zaune ne a wannan guri mai alfarma ga AC ta ga cikin nutsuwa in ya bar garin sa fa sai ya fitar kan yake fa ya dan sha iska ya warware fa Allah amma kai ba sarki ba ba dan sarki ba kana fama da kaya kima kima ba sufar malamin Allah ba amma kana da kuɗi kuɗin ka ne babu laifi dan kai kuɗin ka na babu laifi dan kai in kana sha'awa amma dai kada ya danto shine asalin manufarka ba a gane malami ta kayansa ta aikinsa ake gane shi ta maganarsa ake gane shi amma haka mu yanzu malamai suna da uniform ɗinsu in kana hajar da a wasu suna akwai su ma uniform ɗinsu na yan bidi'a ma akwai kalan nasu kowa da kalan nasu Allah bin gije kare imanu Allah tsare imanu dan ana ana tsorata da sha'anin su ko a gan ka zo ba kyautar dubu goma ka ga yadda kimo wasu manyan riguna dole ka ba dubu ɗari ai Allah ubangiji ya zaune sai Allah yake cewa sun yi masallacin da sun rike shi ne saboda cutarwa da kafirci da raba kan musulmi ko wa irsadan liman haraba Allah rasulullahi min qabl kuma zanto shine mafaka da gurin taruwa na waɗanda suka yaƙi Allah da manzansa suke gaba da addinin Allah da manzansa shine wannan da muka labarin sa Abu Amir Ar-Rahibi kaga nan da zai zama mafakar mabiyansa za a taru a kukkulla a yi kaza a yi kaza kuma wale ya halifunna za su riƙa rantsuwa in aradina ce abin fa da muke nufi illal husna ba wani abu da muke nufi in ba kyakkyawan manufa ba mumin yi ne saboda ai sallah dattawa da ba su da ƙarfi masu tso babun nan da masu illoli ko jinya ba zai iya tafiya can bayani sa to sai sallar sa anan shine manufar mu amma Allah san ƙarya suke yace wallahu ya lamu in yashhadu innahum lakazibun lalle Allah ya shaida ya sani ƙarya suke sun faɗa da bakin su sun kuma rantse na daga cikin siffar ma munafiki duk abin da sai ya rantsuwa dan ka yarda da shi ko za ka ga sa gona cikin mutane da yawa ai wallahi tallahi billahi alazim duk magana sai sai ya rantsuwa dan ka yarda da shi wannan galibi siffa ce ta munafiki ana rantsuwa in ta kama ko don wani mai muhimmanci amma kada zama ɗabi'ar ka ce komai a kan rantsuwa wannan ba su kasan shi ba sallah kitu manzala la taqum fihi abadan kar kai sallah a masallacin har abada la masjidu sallah taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi masallacin da aka gina shi tun a farkon ginin sama an yi shi ne bisa taqwa ma'ana gina dokokin Allah to shi yafi cancanta kai sallah a cikin sa shi fi cancanta ka je ka zauna shi ne suka ce malamai suka aka tambayi manzon Allah wanne masallaci ne wannan da Allah ya yabe shi da yake cewa masjidal masallacin da aka gina shi min awwali yawmin ala taqwa a haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatakharun a cikin masallaci waɗansu mutanen da suna son tsarkaka ko aka ce masallacin Quba tun farkon ginin sama akan bin Allah da tsoron Allah da gina dinin Allah aka yi shi kuma aka tambaye su mutanen Quba me kuke aikatawa ne har Allah ya yi ku cewa akwai mutane masu san tsarkaka a ciki suka ce mu mutane ne da muke zaune tun kamfin zon manzon Allah muna tare da Yahudawa a kusan gari ɗaya Yahudawa idan suka yi tsarki suka je babawali ko to suna gogewa da hoge musulunci da ya zo sai ka mana guda biyu ko ka goge da hoge ko kuma ka wanke da ruwa domin kuma sai muke haɗa guda biyu bayan sun goge da dungur ɗin ko da tishu ɗin kuma su sa su wanki haga tsarki akan tsarki tsafta akan tsafta kenan sai Allah ya yabe su yasa asalin gayu da tsafta musulunci ne kawo shi ya kamata ce a gidanka a ban ɗakin ka akwai tishu paper na fata an gane karka je kai kada karan wanda ka hafu ka ci da ba ga ka ci alala ka ci ɗan wake ka ci wa awara ka ci komai duk ka ɓata bayan abin naka kuma ka zo ka danna ruwa ka maka ma kaucin a sai a samu tishu sai a goge in ka gama goge kuma sai ka sa ruwa sai ka wanke kai ma za ka bude cewa ka yi tsafta ko za ka bude kai ma ka zama ɗan gayo sosai ta kake na fata an gane a ɓangare guda kuma haga wanda an rashin sai nisa suka ce shi ne shi baya ba sa amfani da ruwa ai sai da sa tishu kaɗai ya wanke da goge tishu kawai zai sa ya goge tafiyarsa kuma sai zai shiga cikin cakuze ya wanka an cakuze ko dan bahon wankan nan sai cika haida ruwa kawai ya tsinduma Allah karba mu da arnanci Allah mun gode ma da musulunci kaga din da ka goge abu ai da kai wanke shi fita bai to sai ka koya wa kanka wannan tsaftar kuma ka koya wa iyalanka tun suna kanana sai kana siya musu tishu kai wani ɗakin ko to ku rike wannan duk wanda zai gaban ɗaki a yara a bai tishu sai a fara koya masa tun yana karami sai ga tashi dan gayu dan tsafta ko zai tafi makaranta to a tagi to sha aljihun kan ka jima jina ka ji ga ka goge hancin aka ga mutum babban mutum shekara hamsin malamin addini sai ga wani majina ya sani dama fa hannun dama fa wallahi alazim hannun dama kuma sai fata hancinsa kuma sai ga yayi har haka ne wani bango kamar nan ko sai makila wani ma sai ga haka da hannun kuma sai ba ka hannu ku gaisa ba suna yi ba? a ni ba na yin kama a daga daga daga eh impossible to kaga me yasa shi haka ya tashi ne a layin wannan abin bai san ba na kuskure ba kasa ka koya a ka tsafta ka saba ne wani tishin ka saba siya wani ya ce maka ƙarya ne tun mene ƙaryar musulunci ne a tsafta ce ai addinin tsafta ne musulunci ai na fata an gane to hagan ka koya yaro ya tahi da kamala ya tahi da kyakkyawar ɗabi'a din da ji kuma ba za na shi ba ina tunawa ta rana da jima ana idi a nan ina mura ana cikin sahu ana zana a kawai sun kaki eh walla kaki ne zo sai mutane suka jiyo Allah taimake ni babana ya koya mu Allah da kansa sai na tuno tishu na kawai tafa kakin yana duka saka aljihu wani mutum babban dan buko dai sai ce in ba shi kishin nima sai na ba shi a sabo dai in turo na ya turo da yawa aljihu na yi sai na ba shi haka sun ma'ana ya ji daɗin abin da ya gani amma haka mai koya mana kai da wanda rubuta ya zaka yi sai ga mutane wani kaki a cikin mutane ya daga sallah sai tuf dole kazanta ne wani in suka cin kadai zai iya yin amai wani in dai ka tofar da abu wani ka tada masa hankali suka koyi tsafta kuma ka koya wa ƴaƴanka tsafta haka ake a musulunci ba addinin ƴan ƙauye bane ba addinin ƴan abin ƙazamai bane ya kamata musulmi ya fi kowa tsafta a duniya Allah samu dace ubangiji yake cewa to kada ka tsaya a cikin wannan masallacin ki fitar da ka tsaya ciki domin a cikin sa akwai waɗansu mutanen da yuhibbuna an yatahharu suna son yin tsarki suna son yin tsafta yace wallahu shi kuma Allah yuhibbul mutahhirina yana son mutane masu yin tsarki kaga ai musulunci gaba ɗaya kenan yasa tsafta musulunci ce amma ne to ya shi ya fiye ya fiye ƙarfi wannan bature haka da taimaka kai bature ne wai ka fiye abin ka yi tsafta kana da tishu kana da kaza to kai bature ne wannan kuskuren fahimta ya ce wani da ke cewa a hamasa sabu nanu ala taqwa min awwali ko min Allah wa rasulihi ai masallacin da aka fara ginin sama tun asali daga tushe ala taqwa min Allah a bisa tsoron Allah da ke dokokin Allah wa rasulihi ko wa ridwanu da kuma neman yaddar Allah khairu shi yafi tantanta shi yafi alkhairi amma na safiyanu ala shafa durfin har akan matsatsin da aka fara ginin sama tun farko akan wata gaba akan bakin rami ta jahannama fanhara bihi ta jahannama a ƙarshe kuma sai rifta aka gina shi akan wata gaba mai zaftarewa ma'ana an yi gini ne ba akan gun da yake janu ba yanzu mutum zai gini kamar wannan bayanan da yake muke karkashinsa kawai ka zo ka tara kawai aka tara yashi kawai aka fara gini ba a yi foundation ba ba a yi abu maɗaukai a ƙasa masu kyau ba kawai sa daga gini a ga kamar ka gini da bakin rami mai zaftarewa ne domin ƙarshen gini ya tafi ƙarshe zai rufta nauyi zai sa ba da maɗaukai a ƙasa to sai Allah ya kira ginin masallacin da aka yi ba dan Allah ba kamar kai gini ne akan wani rami wani wata gaba wani guri irin ƙasar nan mai zartarewa ko baka masa aiki na zamani da tsiri ita ba hakan da mun ga cewa cigaban zamani ya kai har ana yi yin gini akan teku ba cigaba bane da kuma ilimi kuma ya zauna kayansa to sai kai kuma ka zo kai gini a gun da yake zaizayar ƙasa kuma ba kamar tsari mai kyau ba me ƙarshen sa to sallake cewa fan harabihi fi nari jahannama sai rifta da shi da masu ginin da su kansu a mawutar jahannama saboda an yi ba dan Allah bane na fata an gane saboda duk abin da ke ba dan alama musamman mai sunan addini to karshen abin shine in ka tafi lahira ba maganar lada sai ma zalimi in dai abu na addini ne kuma kai ba dan Allah ba to ya zama bala'i akan dan adam Allah tsare imanin ina miki yace wallahu la yaqum zalimina lalle Allah ba shi da mutane azzalimai duk wanda ya siya wa kansa hanyar zalunci shi ya nemi haka tun farko dama dan ta'adda ne azzalimi ne baya son bin Allah da mandansa to Allah ba shi da shi Allah shi da mutumin da galibi ya nemi shiriya ya yi kokarin neman ta walazina ta duko zadahum hudan wa atahum taqwa wanda ya nemi shiriya ta Allah to sai Allah ya ƙara mar shiriyar kuma sai ya ƙara mar jin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah in kuma mutum ya nemi bata da kansa ya kama hanyar bata to ya mudduhum fi dubuyanihim ya amhuna sai su ma ƙara musu kina haka duk abin da haka mutum ya tafi a kansa Allah na maka abin da ka nema ne in ka nemi shirya ka nemi rahama sai Allah maka rahama kisa abin gida yake cewa ana inda zanna abdi bi ni ina nan yadda bawa na ke ya dauke ni in ka dauki Allah gafurun ne rahimun ne wahabun ne karimun ne jawadun ne duka zai maka in kuma ka dauka cewa Allah ba zai iya maka ba sai ka nema abun wani ba Allah ba shi zai ma arziki shi zai baka lafiya shi zai baka da to sai Allah tura ka da hadin ku tafi gaba daya dan bata ne yasa ubangiji yake cewa wa man arada an zikri fa inna lahu mashatan danka wa nasirhu mai kamati ama wata aya kuma yake cewa wa udu wa man yasa zikr rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kawar da kai ya ki bin addinin Allah qur'ani da hadisi to sai mu hada da wani shaytan idan ta shine ubangidansa shine jagabansa ya tabin sa har ya sauka lahira domin haka ne ina fata ana ganewa kaga ba Allah bane zalunce shi zalunce shi Allah ba shi da mutane azzalimai Allah yake cewa la yadhlibu yahum alladhina banaw ribatan fi qulubihim wannan ginin nasu da suka yi ba zai gushe ba yana sa ina kokonto a zuciyarsu suna tunaninsa suna fama da jin bakin ciki na abin da ya fara ginin su ya ce illa an taɓa ƙulbuhun har a waye gari zuta ta kuma ta tsinke ta fashi mana sun mutu sun halaka kenan wallahu alimun hakimun shi Allah masani ne kuma gwani ne mai hikima duk abin da Allah bai hikima a ci za ka kaga Allah ba da labarin masallacinsu kuma aka hana manzan Allah shiga ya salla a ciki manzan Allah ya kona shi ya rushe shi Allah ka tsare imanin ya ce hadihi da sisa to wannan munafurci wannan da sisa da haƙulla min al-munafiqin al-awwalina daga cikin da ta faru a asalin munafikai na farko ta takarra amsaliha yace irin ta fa yana maimaituwa fi salafihim a cikin na bayansu masu maye ɗabi'unsu ma'ana abin da ya faru a zamanin manzon Allah har aka kai ga ginin masallaci dan arba musulunci ayi makirci ba ba shi bane maganar to har gobe akwai irinsa akwai kungiyoyi masu nan musulunci ba ba musulmi bane ba musulmi bane ya za ka je ka ga malamin addini mai sunan musulunci an haɗa su taro da jawabi akan wai haɗin kai tsakanin kirista da musulmi ta yaya za a haɗa kai shi fa ya ce Allah uku ne ko Allah uku fa ya ce kai kana magana akan Allah ɗaya a ba Allah shi kaɗai a yi manzan Allah ɗa'a shi kuma kwata-kwata bai ma da manzan Allah ba kirista bai da manzan Allah ba fita da ku haɗa kai har ga goyi malamin addini mai sunan musulunci an je da hito shi ana zaune ana ana taro kaga ai da gani ga san wannan irin waɗannan ne masu ci da sunan musulunci don su halaka mabiyansu ta ta maka ai duk addinin na Allah ne ai kiristancin ma daga sama ga saukar da shi haka dai ce maka shi ma musulunci daga sama ga saukar da shi ta ka duk addinin Allah ne to ka yarda ka shiga kiristanci ko ba zai dai shiga ba amma wallahi wani zai iya shiga da zai da ba don tsoron mutane ba amma ce a ganshi da kurza ya rataya ya daina sallah to ya san me zai faru da cikin al'umma shi yasa kawai zai makale amma a ransa tunda har kai da kai da shi ɗaya ne ai nafsa shayu na ai da ɗaya ne kiya ina fata kuna ganewa to haka ce to har gobe irin wannan abun zai ci gaba da yana maimaituwa a cikin mutane akwai irin waɗannan munafukan da suka yi zamani lokacin manzan Allah har gobe akwai mutanensu a cikin al'umma. Ta za ce wani wata tafiya ce ta wai haɗin kai tsakanin addini. To ta za haɗa kai? Ko a musuluncin kansa ta ya ma za haɗa kai da bid'a da sunna. Ba zai ma haɗu ba. Balantana kuma ce a haɗa kai da Kirista da Musulmi to ta yaya? Lakum fa dinukum ne wali jini. Ko mun fa daban-daban ne fa. To ta ya za a yi? Haka babu maganar haɗuwa. Allah ka tsare imanin da haka mutum sai ta fama ta addu'a Allah tsare masa imaninsa amma in kana son kuɗi ko kana son mulki a rubuta ka daga kuma ba wallahi yana su baka manyan motoci motar miliyan 100 kana hawa a danna ma daloli raw cash a baka su a jaka ka bude ka gansu mintar dala wallahi ka sai da imaninka kuma kwana nawa za ka yi kwana nawa ne kuma ka bar su magana kuma sun ci bulus da kuma ka ci bala'i. Allah tsari imanin. To ka gani ya ce Allah dina la komiya ne, la yi ƙilina mene ne, la yi ƙilina sharan alhum, waɗanda su suna nan duk wani shar da waɗanta suka yi da zamanin manzan Allah, su ma na yanzu suna yin irinsa. Kai dai salo suke canjawa da kuma suna da kuma salon gabatar da abin a gari yanzu wannan misali ne buɗaɗɗe a ce malami sunan addini wai an yi tafi da shi da suna tare da gwamnati da fada rabaran fadas da su malaman addini duk kullum suna taro a tafiya a guda ɗaya suna da ƙungiyarsu har da shugaban ƙungiyar musulmi ɗaya kirista ɗaya akan wai kira tsakanin haɗin kai tsakanin kirista da musulmi cewa za a haɗa kan kai fa ka yarda da manzon Allah shi ne babban musuluncinka shi kuma ya karyata manzon Allah to yaya wanda ya karyata annabinka kake zaka haɗa kai tara ku haɗa kai da shi ta yaya za ku haɗa kai babu wani haɗa kai tsakanin ka da shi shi ya yarda bayan Allah da kasan Allah akwai alloli har guda uku to kuma yana kai na shi to amma ga saboda neman kuɗi da kuma neman matsayi Allah ka dar imanu yace fa kam min amsal masjid dirari zaharuhu masallacin islam ya ce to masallacin cutar wannan guda nawa ne a yanzu wanda aka bayyana shi aka fito da shi da sunan wai maslaha ne wa musulunci kamar dai wannan kungiyar da ake cewa wani alliance tsakanin musulmi da kirista gwamnoni na wasu jihohi suna ɗaure musu baya suna ba su kuɗaɗe da federal gamman ana samun waɗansu malamai a zazzaɓa na musulmi da waɗansu ana kiristoci suna yawo suna yin wa'azi da da'awa akan wai haɗin kai da zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista haka ai ba zai yi ba in ka tashi ga an ka shiga masifa kai zaka ce bismillah ko inna lillahi shi kuma zai faɗi ta maka jesus ya kira sunan wani ba Allah ba kalmar nan kadai takadu samawati tafassarna min haka Allah ya faɗa ko sun kewa Allah na da Allah ce wannan kamar suka faɗa ya kai sama da kikke da ta faɗo saboda bala'in da ta ji an danganta wa Allah da kuma wannan shine abin da tafiyar ka da shi kuma sai kuna tafiya ne dan ku ne masu zaman lafiya har ma wai shine peace ambassador na kasa me wai gwanzar da zaman lafiya cikin al'umma haka suke cewa fa dan a bashi kuɗi dan a baka kaza to ai ba hawan ba saukar Allah ka tsare imanin yace wal muslimin ko eh wa ba'inuhu anil islam amma a ƙarƙashin ƙasa irin waɗannan masallatan ko irin waɗannan ƙungiyoyin sun bayyana a zahiri cewa suna da awani kan haɗin kai tsakanin musulmi da kirista amma a ƙarƙashin ƙasa ana sukar musulunci ne ana rusa musulunci ne kai da ka karɓa matsayin musulmi ko ka san da haka ko baka sani ba to ana amfani da kai ne don a rusa da'awar musulunci domin za ka zo ka waye gari kana musulmi faɗa in suka ce abu kaza haram ne ka ta ko kun fi zafi ko kula da zafin addini shi fa addini nan fa na Allah ne da Allah ya ga dama da sai mu gaba ɗayan mu ɗan musulmi ne a Najeriya wannan ba hujja bace to tun da yau musulmi da Kirista sai a bar kowa ta fa addinin sa to shikenan in so kowa zai ga ƙarshen sa ko so ce a haɗe haka ba za a haɗu ba ai har abada ba za a haɗu ba a to ka gani yace wa ahlahu ko kuma suna cutar da shi musulmi wa sarafahum anil haqi suna kawar da musulmi akan bin gaskiya almubin wanda ke bayyananiya ila dalalin ne ko na ne almushayyina yace kuma suna kiran mutane ga ƙarya ita ma ga sanan a bayyane inda ya bata ce mutum ya ce Allah uku ne mutum ya ce za a iya alaka tsakanin arna da musulmi har a zo a yi kungiya har a ce ga shugaban kungiyar ko musulmi ne ko kirista ne mataimaki kuma a ce musulmi haka suke fa je su zauna a gidan gwamnati su kira taro a ba su allowances a zo a yi kowa da wabi mabiya a kwantar da hankali duka addini na Allah ne a sai Allah ya ce inna dina inda Allahi al-islam kadai addini da Allah ya da shi shine musulunci wa mai yabu tabi gar islam dinan falai yuqbala minhu duk wanda ya wani addini ba musulunci ba Allah mu ya faɗa mana a Qur'ani yace falai yuqbala minhu ba za a karba masa ba ba ma wannan ba wa fil akhirati lil khasirin ran tashin kiyama cikin yan wuta masu asara to kuma kace dai kake da kare haka ba dai bane haka ba dai bane to shine abin da yake faruwa yace falakuna mi falakul muslimuna yace ya kaito ila ma'ati muslimin yasqaluna lidhalika su hankalci wannan su gane irin waɗannan mutane da irin kullakullan su mana yace lidhalika ko al-khatar su gane wannan hadarin hatta yakunu masirahu masira masidrar har idan to irin waɗannan masallatan ko irin waɗannan kungiyoyin ko irin waɗannan malaman a ce irin abin da aka yi wa masallacin dirar na zamanin manzon Allah su ma a musu irin shi a yanzu shi ne a rushe shi a ƙona shi amma tun da ke zuwa gwamnati ba ne ba za ka iya rushe musu masalacinsu ba ba za kuma ka iya ƙona shi ba amma me aikin ka sai ka yi da awa ka yi bayani ko ba shi kenan ba me so sai ka ga yabi me hankalta kuma sai ya hankalta amma ba daidai ba ne ka yi shiru ka suna abin da suke dole ka suna kan ba daidai ba ba inda aka ce a yi wani alaƙa tsakanin arna da musulmi a haɗa kai a tafi akan wai addini guda ɗaya ne a wannan ba daidai ba ne dole kawai addini ɗaya ne na Allah shine abu Allah kuma a yadda da manzancin manzan Allah shi yasa musulunci ma sai ya haramta kirista namiji ya auri mace musulma saboda ai shi bai da manzan Allah ba na fata kun gane amma sai kuma ya halatta musulmi namiji ya halatta ya auri kirista mace domin shi ai yayi imani da annabi Isa ya fita ma sanin matsayinsa kuma shine shugabanta ɗabi'unsa da halayensa in ya san musulunci zai iya mai ta musulma saboda su wajen kiristanci babu doka babu oda abun nufi idan mutum ka ce masa ta yaya zai yi tsarki ana ka rubuta tsarki ana ka rubuta in mutum tana haila ya za ta yi in mutum ya samu janaba ya zai yi duka babu waɗannan abubuwan in aka yi kaza ina hukunci babu saboda ba su da dokoki na daga Allah sai dai daga ƙasa kawai na fata an gane kai kuma kana cike da komai kake buƙatar Allah tare da makashi da manzon Allah kin ma bayanin sa baka buƙatar dokar kowa dan ka rayu Allah ya ma bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ganka dabi'un ka masu kyau ne ka iya auratta kuma ta dawo musulma tare da cewa halal ne aka ce maka ba wai wajibi ba kuma kullun a musulunci ana lura da abin da yake wanne ne al'ahammu abubuwa ne guda biyu duk sun halatta amma wanne ne idan ka yi ya fi dama ya fi inganta ya fi kuma fa'ida a kanka na fata kun gane wanne ne kuma ka fa'ida haka aka bar musulma tun daga ‘yan mata musulmin nan da yawa sun rasa auren akwai ‘yan musulmi da yawa mutanen kirki da yawa amma saboda ko iyayensu ba su da kuɗi mutane ba su san ‘ya'yansu saboda kuɗi yana kuɗi a masa gado a masa kashifa a kamar gara to kuma ga babanta ba mai kuɗi ba ne ba zai je neman ta ba amma ga sun ƴan mata masu nagarta su ma suwa matan ko eh to sai mai kuɗi su ma kaga suka ce a yanzu in za ka yi aure tun daga musulmi kudin ina kenan kuma aron kirista amma ya halatta shi sa malamai suka yi ma rubutu da bayanai na mamaki na ilimi akan hukunce-hukuncen auren nasu kamar shi kuka ibn taymiya yayi a cikin littafin sa fatawa ya yi bayani akan cewa to mutum aure kirista sai ta samu juna biyu sai ta mutu da suna a cikin ta ya za da ita ta zama jimage yanzu ita ba kirista sagba ce saboda cikin ta akwai dan musulmi kuma ta ba musulma ba ce da haka ne ta ba za a binne ta a makabartar kiristoci ba saboda ɗan da yake cikin kuma ta ji mutum musulmi ba don ita kirista ce to ya za a mata duk ya yi bayani a kai na ilimi wallahi na mamaki ya ce to sai a tafi a kai ta kawai jeji filin Allah in za a binne ta ya ce sai a binne ta a tsagin jikinta na hagu ta kalli yamma saboda ɗan da yake cikin da shi kuma ai ya kalli gidan bayanta ne to shi yanzu gaba da yake kallo kun gane malamin musulunci ba kaga shi yanzu dan an man sutura irin ta musuluncin sa ita kuma mata irin nata na arnancin ta haka wani ai karshen adalci kenan yasa duk abin da ka sani har wanda baka sani ba wallahi malamin suna sun yi magana akan kawai kai ne baka sani ba kake kida humanci amma ba ba addinin kauyanci bane sunna sunna ba abin da ta bari wallahi ka taba jin wannan hukuncin da kake yanzu kai to amma kai halatta to amma tun daga matan musulmi mutanen kirki masu nagarta dan me zaka ji karfin kirista yanzu ba za a mata ba ba za a mata ba kuma dama shi yanzu ko yanzu aka yi yaro mai magana akan sanin sama kuma magana akai ai ya fito mara aibun ne ba masallama ga dama ai to laifin me to me sallagawa ba neman addu'a ake to shi bai laifin ba bare ta kaga babu wannan kitsin a ciki to shi sa haga musulunci musamman sunna ne komai kake bukata ka ga magana a kansa aiki ɗaya shine ka tashi ka karatunta kuma ka kiyaye ta kuma ka dabbaka ta Allah ba mu ikon yin ta to sai Allah sa muna raye kuma sati sai mu ci gaban Allah ya yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi